in ka shiga tanti ba mutum ya shiga da shi da matarsa ko in mai dan yara ne yaran zakwa bi ko nan an abin nan an dan shiga tanti ana holewa kawai to irin wannan tanti din to na aljanna kwadin sa tafiyar mil 60 ne kwadin sa tafiyar mil 60 kuma ba guda ɗaya dai bane tantin saboda abubuwan holewar da suke cikin wannan tantin in ka je wancan tantin ba shi bane saboda gidanka yana da faɗi watakila kayi nan ka je ka ɗan lalle ka kana shakatawa daɗi kake yi tafiyar ba wahala sai kana buƙatar za ka zauna ka huta ma'ana ka ɗan shakata to duk inda kai nufin za ka karkata to akwai wannan kema sannan duk irin abin da kake so na sha'awa akwai a cikinta to sai aka ce kwaɗinta sittuna mila aka ce mil 60 ne to da Allah ya kuma girman gidan yake da Allah mun fahimci misali na annabi sallallahu alaihi wasallam in dai an ce tanti ne da zaka je ka dan shakata ka fita kwadin sa mil 60 to da Allah ya girman gidan kuma Allah kai mana muwafaka saboda haka manzon rahama yace an yi mata ado ita wannan kema din da lu'ulu'u da zabarjadi yace kuma ma'abota aljanna mu'mine suna kewayawa a cikinta yace a ciki akwai jannatani min firdatin ani abin nan ani ya tahuma wa ma fihima yace cikin akwai aljanna guda biyu da Allah ya tanadar wa kowanne ita wannan aljanna an yi maka adanta da ainihin abin da ya shafi azurfa kayan cikin ta azurfa ne sai yace wa jannatani akwai kuma wasu aljanna guda biyu kaza kamar haka aniyata kuma wa ma fihima su kuma an yi musu ado da ainihin zabar jadi da zinari wallahi duka haka bawa zai zauna nasa ne daga shi sai iyalansa kawai wallahi tsakanin bawa ko tsakanin mutane da su dubi zuwa ga ubangijinsu ala wajhihi fil jannati sai ce adalu bawa ɗan aljanna lokacin da ya shiga aljanna abinda isha maki tsakaninsa da ubangijinsa aljanna guda ɗaya ce kawai da Allah ya yi wannan labulan sai ɗan aljanna ya ga ubangijinsa sannan a wani hadisi ya tabbata Allah zai wa 'yan aljanna karatu wannan alkur'ani ɗin Allah zai karanta musu aka ce saboda daɗin karatun da zai yi inda akwai mutuwa duk mutuwa za a yi to babu mutuwa saboda haka Allah ya yi irin wannan tattali sai ce to sabiqu ila magfirati kai gaggawa zuwa ga ubangi abin nan gafarar ubangijin ko kai gaggawa zuwa ga gafara daga ubangijin wanda fadinta kamar fadin sammai da ƙasa ne me kai gaggawa zuwa ga aljanna kai gaggawa zuwa ga abin da zai wajabta muku gafarar Allah din shine tuba daga zanuban da muke yi ba ka tsaya kana ta faɗin laifuffukan wani ba kullum nakan faɗi abun karatuttuka daban-daban wallahi muna faɗin laifin masu laifi ne ba wai dan ci musu zarafi ba wallahi dan su san Allah ya ba da labari a alkur'ani an sani kar su ga suwayayyu ne ba san ana ba san suna cuta ba ma'ana kar su ga cewa al'umma ba su san suna cutar su ba a'a al'umma sun san ana cutar su tunda sun karanta alkur'ani sun gane in kana cutar su kana cutar su sun gane idan kana kyautatawa kana adalci sun sani saboda haka sai suka kyale ka kuma sun san akwai ranar sakamako Allah ya ce uiddat an yi tattalin ita wannan aljanna lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani billahi wa rusulihi da Allah da manzannin Allah zalika Allah ya ce wujudul janna samun ita irin wannan aljanna din fadalullahi wallahi falala ce ta Allah ya utihi man ya sha'u yake baiwa wanda ya so wallahu zu fadlin azim Allah ma abocin falalairwa ne kuma mai girman gaske fala yaba adu minhu tafa abinan atafaddul bizalika wa in azama qadaruhu kuma wallahi Allah baya da damuwa ba shi da bakin ciki ba shi da ainihin hasada duk idda girman sakamakon ka ya kai saboda yawan aikinka to haka Allah tabaraka wa ta'ala zai tabaka silin sakamakon baya abin nan me yasa ‘yan aljanna ne za su shiga aljanna, amma za su ga tilin sakamakon da a nan duniya wadda wani bawa an jarrabe shi ya yi haƙuri. Za a yi tattila masa lada, Allah ne san iyakan ladan dan aljanna ne fa zai shiga aljanna amma saboda ladan da yake ga ana baiwa wancan wanda aka jarrabe shi a jikinsa ko a ƴaƴansa ko a dukiyarsa zai ji cewa da man shi ma a nan duniya wannan abin da aka jarrabi bawa shi ma ta tsaridu aji samahu ya ji cewa wannan abin ya ɗamfaru a jikinsa shi ma ya same shi don a kankare masa ya samu irin wancan tilin ladan domin iya darajar ladanka iya darajar hawanka a aljanna Allah ka sa mun dace Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sake cewa kuma me ma asaba ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب Mm.
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها Allahu akbar إن ذلك على الله يسير Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa ma asaba min musibati fil ardi babu wani abu da zai samu al'umma a cikin ƙasa na musiba wani gurin yace eh, ma asabakum min musibatin sai Allah yace fa min inda anfusikum amma anan kun ga Allah saboda wata hikima sai yace ma asaba min musibatin fil ardi ya'ani bil jadabi wala fi anfusikum kalmar da kenan wa faqadil waladi aw al mali ai wannan duka shine abin da dan adam yake ta me yake ta tunkafo akai yake ta haukan nema ko dukiya yaya in an kara shine mata to Allah ce babu wata musiba da za ta shafe ku akan wannan kamar fari ko kuma in a karan kanku ne Allah a yi jarrabi bawansa da rashin lafiya ai ta fama ai ta fama abin ya ki warkewa kuma cutar fa ba ta gagare Allah bane shi Allah ya santa idan ya so sai ya cire maka amma nufinka nufina nufinku da alkhairi da Allah yake yi sai Allah sai ya bar mu da wannan abu Na'am.
kayi maganin kayi kayi wallahi ko kusa sai ka ji kamar ba maganin kake sha ba haka Allah yake yi. to bukata yake yi bawa yayi hakuri akwai wani zunubi da sallah azumi aikin haji baya kankarewa wannan damuwar ita ce zaka kankare masa wannan zunubin نعم
wallahi wannan damuwan ne akwai sa- ka yi ƙare sallaka ta farilla ne ta nafila ce duka ƙare ka yi aikin hajji ka ba da zaka ka yi ka yi ka yi duka wannan abin aikinsu bai kai su kankare maka wancan zunubin ba amma saboda rahamaniya ta Allah ka gani ban sani ba ku ba ku sani ba wancan jarraba da Allah zai mana akan rashin lafiya ne akan wani bakin ciki ne da ka ainihin shuka gonarka ta yi kyau ruwa ya ɗauke ta mutu ko kuma rashin lafiya a karan karan jikinka ne ko kuma Allah ya baka iyalai kana son su suna son ka ɗaya bayan ɗaya su rika mutuwa kuma kana ji kana kallo idan kai hakuri to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce ku gina wa bawa na zai gaya wa mala'iku ya ce ku gina wa bawa na gida a cikin gidan aljanna wannan gidan sunansa gidan hakuri kai abin za ake samun aljanna wallahi ba zai yiwu ba dole sai mun yi hakuri wallahi yanzu wannan musibin da suke ta damun mu ana ta hayaniya in ka shiga waya kana shiga ka fita ka shiga ka ga ta ganin mutane maganganu daban-daban wani dan iska wani dan banza wani me wani wow duba haka suke ba wasu kuma na kirki ma'ana ka ji magana kirki a bakin wani ka ji magana tsaya a bakin wani kuma kowa gani yake shi mai gaskiya ne illa kawai Allah ya bar mu yana jin mu zai kama kowa ɗaya bayan ɗaya kuma inna akazahu alimun shadid shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ce to babu abin da zamu jarrabe ku da shi ya same ku na masifa ma'ana ya shafe ku a jikin ku ne fari ne a ƙasa illa fi kitabi ya ani fi lawhul mahfuz wannan abin yana cikin lawhul mahfuz wallahi yana cikin lawhul mahfuz min qabli an nabraha tun kafin mu halicci halittar abin yana nan Allah ya ajiye shi rana ko lokaci ake jira to in yazo kuma sai an yi yanzu wannan kashe-kashen da ake lokacin ne bai kare ba shi yasa wallahi da an bari ko ana so ko ba a so amma akwai lokacin da za a bari wani abin dariya ban sani ba abin dariya zan ce ne ko wasu ku daga ciki sun gani wayannan yan iskan na Neja Allah ya jefa musu wani bala'in ciwo ga suna fama da karancin abinci wani mungun zazzabi Allah ya jarrabe su da shi kuma ya ki sauka wallahi tallahi kuma ga karancin abinci sai aka nuna su kai ka ce mutanen kirki in iska kwa yayi gwala wallahi sai in baka san su ba sai ka ji tausayin su ana hira da wani kun ga Allah ai ya iya kamu ko to yadda ya jarrabe su zai iya kuma kashe su ya shafe su wallahi dare ɗaya ka zo ka neme su ina suka yi sama ko ƙasa babu su wa'adin ne bai ba kawai wallahi Allah ya ji addu'ar bayansa to inna zalika irin wannan aikin na Allah ya jarrabu wancan ya kashe wancan ya raye wancan ya bai wancan dariya ya bai wancan haushi ya sa wancan farin ciki ya sa wancan bakin ciki inna zalika ala Allah yasir wallahi agun Allah abu ne mai sauki yanzu mutum yana cikin fara'a sai ka ga sun kai da kai wannan abun Allah mai sauki ne shi san me yake nufi da haka ai kalqu zalika wa hifzahu kenan la yujizuhu halittar haka ko kiyayewa baya gagarar Allah sai Allah yake likaila لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم mm.
والله لا يحب كل مختال فخور allazina الذين بخلون ويعمرون الناس بالبخل Allahu akbar ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد to da Allah ku ji wato ku duk abin da zakai ka kuskure wallahi Allah ya faɗa ma ya faɗa mu dan kar mu kuskure mi nadama kar mu zo mu kuskure mi da na sani da na sanin da za a yi ta a ranar da ba ta amfani Allah ya ce ya yi musu haka ne a bayansa likai la ta asam waccan jarraba da Allah ya musu don kansu yi bakin ciki ne alama fata kun bisa abin da ya kubce muku sannan wala tafrahu kuma don kar ku yi ainihin farin ciki farin ciki din badara irin na takama Allah ya mana kaza ai mu ai yana yi yana daga kai sama yana juyawa can yana juyawa can dan Allah ba dabi'ar mu bace haka Allah ya wa bawa ni'ima ba a jarrabe shi ba ya zauna cikin koshin lafiya amma sai ya rika daga kayi yana kin shi wani ne yana hura hanci to dan karkai irin wannan kai mumini da Allah ya baka dukiyar sai aka jarrabe ka ko dai akan dukiyar ko kuma a cikin jikinka ko a gonarka ko a dabbobinka ko a ƴaƴanka sai Allah ya jarrabe ka dan kai kai farin ciki irin na takama bal abinda Allah yake so shine farhu shukrin ala ni'amati kai farin ciki irin na gode wa Allah bisa ni'imar da ya maka bima atakum bisa abin da ya zo muku da shi ya ani a adakum wallahu la yuhibbu abin la yuhibbu kullu muqtalin fakur Allah bai san dukkan mutumin da ya zamo mai girman kai mai takama wanda Allah ya bashi dukiya baya tunanin Allah ne ya bashi sai ya rika kaddara kawai da barbarunsa ne suka bashi fakurun kuma mai yawan alfahari akan mutane to kai shashasha kana da kaza ne kai kaza kaza kaza sai a yi dariya a sabo babban riga a yafa da Allah wannan ba ɗabi'ar mu bane to da Allah yana kallon mu wallahi ya kuma sani kuma zai saka kowa da irin aikin sa to Allah bai san irin wannan sai ya kawo ga siffar sana yace allazina yabkaluna sune suke yin rowa bima yajibu alaihim ada'u cikin abin da ya waje ba su bayar sai su yi rowa kuma wa ya amuruna nasa bil bukli ‘yan kabiya talaka annan wallahi duk abin aljihunka sai ya kare ha da kuma in baka biya shi ba Allah sai ya bashi a da Allah wai in baka biya shi ba sai Allah ya bashi kai ka samar da shi kai ka keta masa bakin ka sani mu sani bakin da Allah ya keta shi fa bakin da Allah ya keta shi fa ya fa sani baya mantuwa to kuma ya tanadi abin da zai sa a wannan bakin ba na taɓa faɗa muku kisar wata abin nan ba eh wani abin nan wata macijiya makauniya da wani malamin mu yake karanta mana yana karatu yake karanta mana makauniya ce sai ta fito duk lokacin cin abinci ta ta yi wa lokacin yayi sai ta fito gurin da rana sai ta zo ta bude bakin ta sama haka idan ta zo ta bude sai Allah sai ya turo wani tsuntsu shi kuma sai ya rika zuwa yana kamo fara ya zo sai tun bakin sai ya jefa mata sai ta haɗe ya kamo ya jefa mata ta haɗe ya samu duk irin ƙwarin da take ci ya kamo ya jefa mata ta haɗe sai ta ƙoshi sai ta rufe bakinta sai ta gangara sai ta koma ramunta tana da idan da za ta nemo aje tana da ƙarfi amma tana da idan da za ta nemo na taɓa faɗa mana nan masallacin idinmu wasu ‘yan uwanmu suna zaune suka ga wani abin mamaki suna zaune faƙa dangare fito daga cikin kogon tsamiya duk wanda ya san filin idi na nan fada namu nan ya san da akwai tsamiya ai tana da kogo suna zaune ya ce wala abin mamaki malam sai ainihin a dangare ya fito wato ina son fito da ikon Allah ka gane ba aikinka ne don kana aikin gwamnati yake ciyar da kai ba ba kasuwancinka ne yake ciyar da kai ba duk iri iya neman kuɗinka ba shi ke ciyar da kai ba wallahi Allah ne yake ciyarwa so in kai rowa Allah sai ya kama ka saboda haka ya ce muna zaune kawai kadangaren nan ya fito ya ce a ga kadangaren makamo ya fito mana ya tsaya ya duba ce ah wallahi fa daga ba shi da ido kawai sai suka ga ya haka ya bude baki kun san wani abin mamaki kawai sai ga fara wo ya ta fada bakin sa ya hade ta ya kimtse ya kimtse ya tauna ya hade ya dan gida kai kawai ya koma kogo qadirun ala man yasha dan Allah me kake tsammani to ikon Allah wallahi ya huce nan ikon Allah ya huce nan ka je ma kai rowarka duk ma rowar da zaka je kai ka je kai shi Allah yana nan ba ruwan sa wallahi kuma sauraron kowa yake yana nan a madakata kowa da irin abin da ya za a saka masa saboda haka in ka san kana da hali kana kusan wanda suke cikin damuwa ka san su ko baka san su ba in dai ka ga alamar damuwa kai kuma kana da hali to taimaki mutum Allah ka tsare mana imanin sai ce siffar wa'annan mutanen banza ya ce su ne suna rowa cikin abin da ya waje ba su baya kuma suna umartar mutane da rowa in kuka biya su kaza kaza kaza Allah ya ce wa man ya tawalla wallahi duk wanda ya juya baya amma abin nan amma ya jibu alaihi kan abin da ya waje ba ya juya baya ki to fa inna Allah ya sani fa shi Allah ya ce huwal gani shi Allah mawadaci ne an gairihi Allah ya wadata ga barin waninsa sai ranar kiyama ta yi kun san wani abu da zai faru ranar kiyama ka duba cikin hadisi ne ingantacce na imamu muslim ranar alkiyama bawa zai zo yana neman rahamar Allah sai ya ce bawa na wani ba ya nemi taimakon ka baka abin nan na nemi zai ce bawa na na fa nemi taimakon ka ka hana ni kuma yanzu a yau ka ce in taimake ka sai ce ya Allah kai ne ubangijin baye kai ka halice mu ta yaya zan yi na taimake ka sai ce wani bawa na wani bai je maka ba lokaci kaza da ka bashi to da nima ka samu taimako na yanzu amma tunda baka bashi ba nima ba zan taimake ka ba idan ranar alkiyama Allah ya ki taimakon ka waye zai taimake ka bayan Allah ya ce wal amru yawma izillillahi ko al'amari duka ya koma hannun Allah duk wata dama da aka bamu nan duniya kiyama ta tsayu a shikenan Allah ya karbe kayan sa daman dan daukani aka bamu a jarraba a ga zami abin kirki Allah ka tsare mana imanin mu sun bayyana ta'ala fi ma ya ake sannan Allah zai bayani cikin abin da yake tafe anna da'atahu innama hiya bima unzila ala rusulihi ya'ani ila nasi biyayyar Allah fa ana yin ta ne in dai biyayya zaka yi in dai ta Allah ce to sai ka dauki littafin Allah sai ka dauki hadisan manzon Allah sai ka duba maganganu na magabata me suka faɗa akan ayoyi na alqur'ani wato ina nufin salafu salihina sannan sai ka sanya zaka yi wa Allah biyayya sannan kuma ka tsayu akan biyayya ba za ka ce zaka yi wa Allah biyayya ba ka san komai ba na addini to kai shirme ka zama banasari kar kuma kai ainihin ilimin ka zama ka watsar da shi ka ki aiki da shi to ka zama ba yahudi wannan fa shine tsaka mai wuya amma abun da ba shi da imani sai Allah ya ce laqad arsalna laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti Allahu akbar wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas na'am وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب na'am inna allaha qawiyyun aziz to Allah madaukaki sai ce laqad laqad arsalna laqad arsalna ko wata qira'a ka ce laqad arsalna ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tabbas haƙiƙa mun aiko me mun aiko ma'ana rusuluna manzanninmu min bani adama daga ƴaƴan annabi adam ila umamihim zuwa ga al'ummominsu kamar yadda Allah madaukaki ya gaya mana a cikin suratul an'am Allah yake cewa ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'atikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ai Allah ya faɗa mana ya faɗa min ya faɗa muku ya faɗa wa duk mai hankali wanda yake sauraron zancen Allah to idan ka je in naje in muka je ba mai aikin Allah ba Allah zai ta bakin mala'iku za a ce ya ku taron ainihin mutane ya ku taron aljanu manzanni na ba su je muku ba suna labarta muku suna gargadantar da ku wannan yini cewa akwai fitina kun san gaba ɗaya abin da bayi za su amsa sai su ce kalu shahidina wallahi Allah mun shaida malama suka ce wannan hikimar cewa sun shaida su karɓi uzuri din wai akwai mu yiwuwar Allah ya yafe musu shine za su miƙa wuya amma fa nan duniya kar ku manta ba su fa yadda sun saba wa Allah ba sun a tunanin su to amma can sun ce shahidina ala anfusina sai kuma sai su kawo wani uzuri wa garratumul hayatid dunya Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina kun ga sun wa kansu shaida da kafirci ko tunda sun ki umarnin Allah ko to wai an ce sun kawo wannan uzuri wa Allah ne wai saboda Allah ya ji tausayin su saboda shi ar-rauf sai Allah ya ce to fal yawma nansaku kuma yau mun fita sha'aninku kama nasitum liqa'a yawmikum hadha kamar yadda kuka manta da haduwa ta da ku a wannan yini to kuma mun fita sha'anin shi yasa anan Allah ya ce to mun aika musu manzanni bil bayyinati da hujjoji alqa'i wanda suke yanke hanzari ba za ka je kaiwa Allah ƙarya ka ce kaza ba wa anzalna ma'akum abinna ma'akum alkitaba ko manzannin sun je da littafi ba sai kausi yau suka je ba wata rana annabi ishaqa yana wa'azi a mutanansa sai ya tattara mutane da suke bautar wani gunki a lokacin yana musu wa'azi kuma a kusa da gurin bauta na su wa'annan kafirai sai shugaban bautar gurin ya fito yace ku tafi da shi ku kona shi kamar yadda aka kona kakansa an babansa ku tafi da shi da Allah yanzu aka fara tsiya ai ba yanzu aka fara tsiyar ba sa'asa guda ɗaya a lokacin da ba a ɗaɗɗaure shi an sha wahala ba don ƙonewar wutar ba za ta ƙone shi ba tun da shi yana tare da Allah ko? amma ɗaurin za a jarrabe su ɗaɗɗaure shi kamar yadda aka ɗaure baban nasa ai kun ga an ɗaɗɗaure annabi ibrahim kuma aka yi majaujawa aka jefa shi a wuta amma da wuta ta tashi don ka gane hikima da iko irin na Allah sai ta ciccinye igiyar shi kuma bata ƙona shi ba kai ka ce gara aka turo ta ciccinye igiyar ya kuma shiga yana sallah a cikin wutar wasa ta ganshi gaba ɗaya a cikin wuta sai sallah yake yana sujjada yana ɗaga kai yana ainihin roƙon ubangijinsa ta ce ya ibrahim ba za ka mun izini ni ma in zo in gana da kai ba na imani da ubangijinka ta ce ka roƙa min allah ya roƙi ubangiji allah ya ce an mata izini tunda ta yi imani da wanda ya cancanta ta yi imani da shi ta shiga wutar da gudu su kuma suna nesa suna sun kasa zuwa gun wutar ga kuma babansa a tsaye da ya ga dan yana ainihin wannan sallah yana sujjada sai ce ni'ima rabbu rabbu ibrahim ce kai madalla da irin wannan ubangiji ubangijin ibrahim kai madalla da shi da Allah ya zaka gane wannan magana ka gane in Allah ya sa alƙalamin wuta a kanka dole sai ka shiga wuta amma ba dan haka ba da ya gane kudura ta Allah da ikon Allah ai da ya kamata shi ma ya ce ya miƙa wuya ko amma sai matarsa ta yi imani shi ko bai imani ta tafi ta je gun ɗanta ta rungume shi ta sumbace shi saboda haka ta zamo tana kan addininsa saboda haka mu lura Allah tabaraka wa ta'ala wallahi ikonsa ya huce duk yadda kake tsammani mun saukar da littafin inji Allah ya ce ma'ana alkutubu ya'ani wal mizan ga littattafai an ajiye kuma mizani na auna ayyukan bayi al'adad wanda yake na adalci bi inzalil kutubi da saukar da littattafai din almutadamminatu lahu wanda suka kunshi dukkan wani alkhairi wal wahyi amirun bihi wannan wahayi an yi umarni ne akai wa ainihin ne akai wa manzo ko akai wa manzanni me yasa li yaquma nasu bil qisti dan mutane su tsayi da adalci ai ma'ana li yata'amalu fi ma bainahum bil adali dan su mu'amala a tsakanin su da adalci kar wancan ya zalunci wancan kar wa'ancan su zalunci wa'ancan kamar irin zaman da muke yanzu juna suna zaluntar juna yau ka duba ka ga ko promotion kake nema a gun aiki wai fa ba za a yi maka ba ka cancanta sai ka ba da wani abu kuma in baka bayar ba wallahi ba za a yi ba sai ran da Allah ya kawo wallahi ba za a yi ba sai ran da Allah ya kawo in an- Allah ya kawo ranar ne dole ana so ba a so sai an yi ta wani shaki idan ta faɗa mana ɗaya daga cikin azasu ƙananan hukumomin nan namu ne amma na san kun manta kuma ba zan faɗi ƙaramar hukumar ba yana rike da wannan ma'aikatar ta ƙaramar hukuma ya rike ma'aikata a ƙarƙashinsa na boge fa mutum 26 shi yake karban albashinsa yana zira a aljihu duk ƙarshen wata banda nasa fa banda na 'ya'yansa har wanda suke baya kun san shugabanni yawanci haka muke ko mutum yana zaune ba Allah ba a yin haka mutum yana gida shi fa ba aiki yake ba amma kullun albashi yana shiga ɗansa yana baya albashi yana goyin surutu akawun ɗinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalla wannan ba zalunci bane wallahi masu yin irin wannan su yi gaggawa su tuba wallahi musiba ce bayan kai na kan ma da ake baka da kake aikin akwai tambaya a cikin sa fa saboda zaluncin da muke na tauyewa abin nan mudu ko babu ga yadda aka ce kai aikin ka- ka ka saba ga lokacin da aka ce ka fito ka saba ga lokacin da aka ce ka tashi ka saba ga lokacin da in aji ne aka ce ka shiga ga lokacin da aka ce in fayil ne lokaci kaza ake son kaza ana son kaza duk ka saba ba yadda ake so ni kenan sai ka ci albashin a banza to na kama baka tsira bare kuma na ƙarya da Allah mun fahimci matsalar wato anan fa ina son fito mana da wata matsala ne kar a manta ina sanar da ita shi da in Allah ya baka dole a yi maka ai ne magana promotion ne da kudin kama ba za a yi maka wani ce sai Allah ya kawo rana ko to saboda haka sai aka zo bincike ko binciken sai ya zo da zafi gwamnati ta ga tana fitar da kuɗi kuma ma'aikatan taro CID sun ainihin duba sun ga ma'aikatan tsiraru ne kuma ga yawan kuɗin da ake fitarwa ya kusa ya ninka abin da ake biyan alba- albashi da ya ji haka shaƙi mu zai tashi yanin nemo su yanzu lokaci ba ya yi ba kuma zai nemi su ba da kokobo idan ya kifa aiki zai rubuta ko mazan ya tafi yanin nemo su wasu yana da lambobin wayarsu ya sa aka kira wasu wasu kuma ya tura aka kira wasu maza maza su zo su suna zuwa ya ce aikinku ne ya fito da Allah ku ji rashin kunya wai aikinku ne ya fito sai a kawo appointment sai a baka sai a- in an tambaye ka sai ya ce maka in an tambaye ka aiki ka ce ran kaza ga wata ka fara shekara ta kaza mun fahimci hikima wato tsawon wannan lokacin da i yake karbar albashin sai ya faɗa maka adadin wannan kwanakin sannan karfa ka yadda ka saba fa in ka saba kai ma ka san abin da zai same ka to kai kuma da kake nema rana zaka daman yunwa ta dame ka ka isa ka saba yanzu abin da kake nema ne ya zo ko wancan zalunci da aka yi maka kuma ya wuce to haka aka tafi mutum 26 nan duk aka ba su appointment shaki da mun duk riƙewa yayi a gurin sa yanzu kun ga da wa'adin yayi ba an ba su ba to haka in promotion ya ka ƙi maka in wa'adin ya ko ba a so sai an yi Allah ka samun dace Allah ya ce wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana sai ya ce wa anzalna al-hadida haka ne gurin nan Allah tabaraka wa ta'ala yace mun saukar musu da ainihin me alhadi da karfe ma'ana wa akrajnahu minal ma'adini mun fitar musu shi daga ma'adanai li yaquma bihi al-adlu dan su tsayar da adalci da shi iz la yabqa adlu adalci ba zai ainihin wanzu ba ya tabbata bila jihadin ba tare da jihadi ba ba zai yiwu ba wallahi ai dole sai da jihadi sai da jihadi adalci ya tabbata cikin kasa wa huwa alatul jihadi shi karfe kayayyaki ne na ainihin yaki kama kala ta'ala fihi ba'asun shadidu yace cikin wannan akwai yaki mai tsanani ai ma'ana yuqatilu bihi za a yaki da shi saboda haka wa manafi'u linnas kuma akwai me akwai amfani ga mutane akwai amfani tattare da shi min sana'atin illa wal hadidu din nan al'ali abin nan alataha wato kaya ne da za a kera wancan a kera wancan a kera wancan a amfana ta wancan bangare a amfana ta wancan bangare kara yanzu da Allah karfe amfanin sa zai kirgu a tsakanin mu in banda yakin amfanin sa zai kirgu yanzu misali ka dauka cikin wannan masallaci da muke karafa nawa ne a gurin duka Allah ya fitar dan jin dadin bayan sa Allah mun gode maka da wannan ni'ima Allah ya ce ya yi mana haka ne wali ya alaman lahu don Allah ya san maniyan suruhu waye zai taimaki addininsa bi alatil harbi da wa'annan kayayyaki na faɗaɗin min hadidin na ƙarfe wa gairihi da waninsa wa rusulihi waye zai taimaki manzanninsa su tsayu akan sakon Allah su isar da shi bil gaibi ba tare da yana ganin Allah ba Allah ya ce kaza kuma ya tsaya ya dan Allah din wane ne Allah yake nema Abdullahi ɗan Abbas yake cewa ma'ana yansuru na hudin, wala yi bisiru na hudin, ayyani fi duniya za su taimaki addinin Allah ba sa ganin Allah, wa amma fil akirati fa nazarun lahi, ya ce amma a lahira kallon Allah ya ce haƙƙun sabitun bil Qur'ani wa sunna. Ya ce a lahira tabbatacce ne za su ga Allah, Al-Qur'ani ya faɗa, hadisai sun faɗa. Wa ijma'ul ulama an sahaba da kuma tattarin sahabbai ga baki ɗaya ba saɓani Allah tabaraka wa ta'ala sai ce inna Allah qawiyyun aziz Allah fa shi fa mai tsananin ƙarfi ne kuma azizun magowayi ne la hajata lahu ila nasrati ba ma shi baya bukatar ma ka taimake shi karka ji ya ce man yansuru a'a shi ba shine yake bukatar taimakon ba taimakon amfanin sa kaina kanka kanku zai koma shi baya bukata lakinnaha tanfa'u man ya'ti biha shi wannan taimakon yana amfana duk wanda yazo da shi kun ga kenan Allah ya ce man yansuruhu da can da ayat Allah da ya faɗa din wannan fa tasharifan ne tasharifan lahum dan Allah ya girmama bayansa ne to shine sai Allah ya ce wala qadar salna wala qad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitabi Allahu akbar فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walaqad arsalna nuhan haqiqa mun aika annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata aw nubuwata kai Allah tabaraka wa ta'ala ya aika waɗannan manzanni kuma ya aika manzanni a cikin zurriyarsu wato ƴaƴayensu kenan da jikoki wal kitaba kuma ya tura su da littafi ya'ani al kutubul arba'ati at-taurat wal injil waz zabur wal qur'an al karim shine al furqan kenan fa innaha fi zurriyyati ibrahim duka suna cikin zurriyar annabi ibrahim shi yasa yahuda wannan da suka karanci tarihin annabi ibrahim suka karanci tarihin ishaqa suka ga irin yawan annabawan da Allah ya fitar a tsatsan banu isra'ila yasa suke fariya da wannan alfahari na ƙarya suna kashe mutane da gangan suna cewa ai su ne tushen duk wani alkhairi saboda haka Allah ba abin da zai musu to ƙarya suke inji Allah a cikin suratul baqara kadai gurare Allah nawa yayi magana ya ƙaryata su a suratul baqara kadai kawai yanzu da Allah yanzu ba suna nan sun kokalo tsoriyar dodo ba abin na yara ai sun taɓa tsoriyar dodo ko kuma tsinkin da suka raina ya zo ya tsokale musu ido kuma sun rasa da za su su cire shi to muna roƙon Allah ya ƙara musu Allah ya ƙara musu Allah ya karya arzikinsu da duk mai manufa irin tasu daga cikin sauran ƙasashe ko na musulmi ne in dai manufarsu su goyi bayan bai hude ne to Allah ya karya su saboda bai hude ba mutumin kirki bane tunda Allah ya ce wa annabi walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi amillahum kai ka san cewa ba abin kirki tattare da shi in ya ci in ka ci amfanin sa dai wallahi kar ka manta binki ta yi lissafi ya ci goma a karkashin ka in ka ci goma ko ya ci ɗari kai yanzu kan a ce ya ci dubu ka shiga midiya ka ga yadda suke fita da arzikin kasashe daban-daban west africa da south africa ka ga yadda suke fita da arziki na mutane gwalagwale da duwatsu da makamantan irin waɗannan a banza suke haɗa faɗace-faɗacen to allah maɗaukaki sai yake gaya mana ya ce mun aika wa'yannan manzanni a nan mana sai ce wa fa'idatu ta kasisu nuhu wa ibrahim bin zikiri fa'idar keɓe wa'yannan da an bato da Allah ya yi ya ce nuhan ya ce ibrahima ya ce bin zikiri ba a da zikirin rusuli bayan an ambaci manzanni shi ne cewa anna nuhan shi annabi nuhu huwa abusa abinan huwa abinan huwa al'abusa ne shi ne baba na biyu ko bayan annabi adam bayan annabi adam ba annabi nuhu ne na farko ba cikin ƴaƴan annabi ainihin adam a shine na farko cikin manzanni da suka zo za su ainihin kira mutane zuwa ga ainihin addinin Allah da can Allah ya ba mu labari yace inna nasa kana abinan nan inna nasa kana ummatan menene ummatan wahida ummatan wahidata ko lokacin da al'umma guda ɗaya ce duk suna kan addinin Allah saboda haka ba a buƙatar manzo amma fatadawal al'umma sai rayuwa ta tsaye daga nan sai wancan ya riƙi ra'ayinsa sai wancan ya riƙi ra'ayinsa sai Allah ya buƙaci cewa to dole a tura musu manzo saboda kar su ainihin me kafawa Allah hujja shine Allah ya turo annabi nuhu to shine anan an kebe saboda shi baba ne na biyu li jami'il bashar ga dukkan annabi Ibrahim abinan al'umma sannan annabi Ibrahim shi kuma shine baban Larabawa shine baban Romawa shine baban Banu Isra'ila amma kaga annabi Ismail sai aka ce abul arab shi baban larabawa ne saboda tababansa ne tababansa ne jaziratul arab ko in ce harami na makka ya kafu kuma dalilin albarkar da Allah ya sa musu da shi da hajara mahaifiyarsa guri ne bushashe amma fa akwai alamar ɗakin Allah a gurin sai dai su ba san da shi ba Allah ya raya musu gurin da mutanen Yaman da suka zo suka zauna suka ga irin ɗan dausayi da gurin da Allah ya fitar musu bayan zaman shi wannan annabi annabi Isma'il da mahaifiyarsa gurin sai ya dan samu dausayi aka samu ruwa matafiya duk inda suke tafiya suka ga tsuntsaye sun san akwai ruwa a gurin da suka yi karabka za su tafi wani kasuwanci suka zo suka samu wannan gurin suka zauna da suka huta daga nan sai suka ci gaba da zama wasu suka huce gun kasuwancinsu wasu kuma suka zauna a nan wasu suka hayayyafa har annabi ismail ya auri ɗaya daga cikinsu ko in ce ya auri biyu daga cikinsu bayan rabuwa da ɗaya sake auren ɗaya ko wacce ta farko mun ji dai dalili ba ɗayin muke balle mu kawo tarihinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to fa minhum akwai daga cikin wa'annan al'ummomi ai ma'ana min zurriyyati din akwai daga cikin su muhtadin akwai shiryayye Allah ka sanya mu cikin su wa kasirun minhum fasiquna amma fa da yawan su qarijuna an da'a so sun fita ga biyayya wa Allah ba sa biyayya shaqiyai ne Allah yace sun maqaffaina ala asari sun maqaffaina ala atharihim bi rusulina wa qaffaina bi isa ibn maryama wa atainahu al-injil Allahu akbar wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahabaniyah ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون kenan cikin kowace al'umma akwai dan banza eh cikin kowace al'umma akwai dan banza kuma in ka leƙa wani guri kai ta farin ciki wani gurin kuma in ka leƙa har sai ka zubar da hawaye wallahi yanzu je ina kallon wasu ƙungiyar mata 'yan luwaɗi ɗan maɗugo abin abin tausayi kuma wallahi majoritin su duka suna da mazaje dukkan su suna da mazaje amma mazajen ba su san ina suke zuwa ba wata ta fita da niyyar za ta je ziyara wata ta fita da niyyar za ta je unguwa ga da wance wata sun shirya lokacin su irin wannan lokacin to kuma mata ne na manyan mutane to ka san manyan mutane Allah ya jarrabe su da mata wannan shine hakikanin magana yanzu mutum in dai babban mutum ne duk inda masu ta ce zai je za ta je baya tuhumar ta to Allah ya kiyaye shikenan ko wallahi bai isa ya tuhume ta ba to sai aje a haɗu wannan gurin aje a yi ta fitsara Allah ya sauke sai na ji tausayin su wallahi kuma na tausaya wa mazajensu saboda sun fita suna ta kwaso bala'i to abin takaicin suna da mazaje shine abin bakin ciki yanzu da Allah mai imani duk ya ga irin wannan hankalinsa ba zai tashi ba aje in ƴan mata ne ma ba su da mazaje ma amma wa'annan da mazajensu fa sannan karku manta sun hada kuma sun jawo 'yan mata ma suna bata su irin wannan yanzu ka auri mace in kai ba mai lura ba ne kuma kana da wadata in ta ce za ta je guka za ka hana ta kana jin auren ku zai yi Allah ya sauwake saboda haka Allah ya ce sun makafaina ai ma'ana arsalna au atba'ana muka aika musu da ainihin manzanni ma'ana rasulan ba'da rasul manzanni bayan manzo muka rika tura masu inji Allah linuhu wa ibrahima wa man abinan qursi abinan wa man ursila ilaihim kai da duk wanda aka aika tare da su fa innar rusula malan yace al-muqafa bihim min zurriyyati yace kai duka zurriyarsu ta kunshi waɗannan tarin manzanni wa kafaina bi isa bani maryama muka bi bayan su muka aika isa dan maryama wa atainahu al-injila muka bashi littafin Allah shine injila ai allazi ursila bihi wa huwa kitabun mislul qur'ani mala yace misalin qur'ani ne kuma wa ghairil ahadil jabin nan jadidu kuma shi ba sabon alkawari bane kun san sabon alkawari bayan mutuwar annabi isa kai tun yana rayama ai sun fara canjawa da suka rubuta shi sai suka ambace shi sabon alkawari kamar yadda suka yi wa na annabi Musa kinsa da na faɗa mana wannan da suka kira malami ɗin ko bayan sun yi kashe-kashe ina fatan ba ku manta ba to shi yasa anan malam ce ba fa sabon alkawari ba alkutubatul ruhbaniya littattafai na rumabin nan su malaman yahudu da ainihin nasara din ba shi ba iba adama a halakal yahudu al-asali bayan an halakar da yahudawa na asali Allah ya ce waje Allah fi qulubi abinna fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahma wa'inda suka bi wannan manzannin sunan asalin na farko kenan Allah ya ce muka sanya tausayi muka sanya jin kai a cikin zukatansu inji Allah ai allazina kanu ala dinihi wanda suka kasance akan addinin Annabi Isa ya'ani alhawariyuna wa atba'ihi kun ga sun sun yi imani da shi yan tsiraru ne idan Allah idan ba imani da manzo ba annabi isa an taru kashe shi za a yi ya tara hawariya wannan suna cikin ɗaki ya ce wa zai fita a kashe shi ranar ƙiyama in tashi tare ni da shi na yi masa shaida a gaban Allah ɗaya daga cikin sahabbansa ya ce hana ya rasulallah ya ce gani ya tashi annabi isa ya ɗauki mayafinsa ya ɗauki malafarsa ya ba shi sanda ya ce sa yana fita kusa eh gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan suka riske shi kuma yadda suka kashe shi wayannan su zo su ce ito fuskar dai kamar ta isa amma gangan jikin ba ta isa ba ne kuma yanzu sun riga sun kashe shi kuma an shiga cikin gida ba kowa Allah ya ɗauke kayansa to shi ne a nan warra'afa ɗin da rahama shi ne almawadda wata soyayya ce fakana ya waddu ba'aduhum ba'ada shi yasa Allah ya ce ra'afatan wa rahama wato sai suka zama suna san junansu kamar yadda sahabbai na farko wanda suka rayu da annabi har zuwa ainihin mai ƙarshen ainihin mai ƙarshen kalifanci na ƙarshe lokacin aliyu bin abi talib wallahi haka suke ƴan uwa suna son ƴan uwansu sai a ƙarshe a ƙarshen mulkin aliyu bin abi talib ne bayan matsala da aka samu na kashe ainihin sayyidina Usman sannan tukuna aka fara samun matsala sahabbai sashi da sashi ‘yan aljanna da ‘yan aljanna ma'anar wanda Allah ya ba su satifiket ɗin aljanna tun annabi yana nan ya ba satifiket ya ce kai wani kai ɗan aljanna ne kai ma wani ɗan aljanna ne kai ma banda annabi ba wanda yake haka duk wanda ya fito yanzu ya ce ya baka aljanna ka ce uwa ka karya kai mutum yanzu ya fito ya ce ya baka aljanna wallahi ce ne uwa ka karya kake annabi ne kaɗai yake ba da aljanna to a sashinsu da sashi wallahi sashinsu da sashi suka rika yaƙi sai da aka kashe aƙalla mutum dubu sha biyu shi ne a yaƙin jamal kenan da yaƙin safai ne da Allah ku ji ku kar da tarihi ba tarihin da ba shi da daɗi irin wannan yaƙin safai ne da yaƙin jamal ka je ka karanta ka ga yadda sahabbai a junansu suka rika kashe junansu kuma duk dan neman fahimta kuma wallahi Allah bai kama su da laifi ba wallahi Allah bai kama su da laifi ba saboda neman fahimta ne a fitar da jinin bawan Allah ma'ana suna wannan faɗan dan neman yardar Allah ne kamar tarihin bawan Allah da na gaya muku zai faɗo akan bena ya kashe kansa saboda sabawa Allah Allah ya turo aka tare shi to amma ku duba ku ga wayannan da suka zama suna da soyayya a junansu kamar yadda wa'ancan na farko kafin annabi suka yi soyayya a junansu to su ma wa'annan haka suke zai sa Allah yake ra'afatan wa rahama sai yace wa rahabaniyatan nibita da uha haka ne gurin haka ne yace da kuma wata bauta da suka kirkire ta bauta ce suka kirkire ta kun san me suke yi wannan bautar da suka kirkira asali abu ne mai kyau amma daga baya sai ya zamo kamar sufanci kebewa guri mutum zai yi ajeji ya je ya danyi abin nan ya danyi hasumiya ya shiga ciki ba gurin da zai mimmike kafa ya bacci ba ba shi da aiki sai bautar Allah to amma ina sai shedan ya kallafa musu gajiya tunda Allah daman ya ce wa rahabaniyatan nibita da uha wa ibita da uha to sai sai dan ya sa musu gajiya Allah ya ce ma katabnaha alaihim mu kuma mu wajabta musu ita ba illam ta ga a ribuwanin lahi face mun ɗora musu ma'ana mun basu ne don sun yi abin don neman yardar Allah to kuma yanzu suka watsar famara auha haƙari ayatiha ba su kiyaye ta iyakar kiyayewa ba in ji Allah ya ce ba su kiyaye ba a ba su kiyaye ba famara auha haƙari ayatiha saboda haka tunda ba su kiyaye ba Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana sun ƙirƙiri abin dan Allah amma ba su kiyaye shi ba maluma suka ce da wannan ne dalilin wannan da Allah ya musu sakayya da irin karya alkawarin da suka yi suka ce ashe a musulunci idan Allah ya iyakance abu ya ce wannan shine shari'a karka yadda ka dada Allah shi ya gani a iliminsa iya wannan ya ishe ka idan ka dada kuma to ka zo da abin da ba a bukata to Allah baya so shi yasa annabin rahama yace duk wanda ya faru wani abu ko ya kirkiwar wani abu a cikin addinin mu to an mayar masa ba a bari ma wasu mu su fari irin wannan ba kun ga wayancan sun fara ba su cika alkawari ba shi yasa Allah yace fa mara wa haqari ayatiha saboda haka wannan sun kirkiri abu ne suka mai da shi as-sum'a ma'ana wa ƙasar da sum'a wata harifin injil suka juya injila ɗin fa kafaru bi dini isa suka kafirta da addinin annabi isa wa daka rufi abin nan fi dini mulka suka shigar da addinin ƙarƙashin mulkinsu kawai sai abin da suka shirya wadanu bi shara'i'in rum suka kusantar da kansu da shari'a irin ta ainihin ma rumawa ma'ana kiristoci amma su waɗanda suka yi imani sun yi imani wato wanda suka yi imani daga cikinsu wato hawariyawa kenan ko a ce jikokinsu bayan sun aini annabi ya zo to su sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce fa atinal ladina amanu minhum ajrahum wa kaseerun minhum fasiquna da yawa fa a cikinsu fasikai ne amma wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune wannan jikokin hawariyawa tunda sun samu me sun samu karantarwa daga iyayensu littafin Allah na hakika shine ya ce ayi kaza a bar kaza saboda haka ku rike wannan kuma suka rike da annabi yazo suka yi imani da shi Allah kai mana muwafaqa muna da muna da sauran aya biyu mu ba mu sani ba lokacin ko mu ba ko mu hakura mu bashi aya biyu ne mu dan yi saka tsaye kawai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم na'am والله غفور رحيم Allahu akbar لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله Mm.
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Allahu akbar والله ذو الفضل العظيم Allah ka bamu albarkar wannan sura Allah ka bamu albarkar wannan sura Allah muna tawassuli da albarka ta wannan sura Allah wanda duke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya abinda ka jarrabe su da shi na rashin lafiya Allah ka ba su ladan wannan jarraba ka dora musu kan mizanin su kun ga Allah ya ce wa bayansa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa ko in kuntum mu'minina to ku duba anan Allah ya kira masu imani yace ya ku wanda suka yi imani ya ku waɗanda suka yi imani Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani billahi wa rusulihi min ummati muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace to ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ma'ana imtisalu awamiri ku misaltu da umarnin Allah waje tinabun nawahi ku ne ku ne sanci duk irin abin da ya hana wala tabtadi kar ku kirkiri wani abu fi ibadatihi cikin bautarsa kun ga Allah yayi mana me yayi mana kasheji kar ma ka fara kar ka ce a to ai mutanen Annabi Isa sun kirkiri kaza kaza to littafin su daban su ma da suka ainihin kasa Allah bai bar su ba sai da aka jarrabe su so kai karka yadda kai iya abin da Allah ya baka na alkur'ani dauki gurgurdan fahimta kai aiki da shi karka yadda ka karo annabin rahama ranar alkiyama zai tsaya akan tafkinsa yace ana afardukum ala haudi Zan- ni za ku same ni bakin tafki inji annabin rahama kuma yace wala yarfa anna ma'i rijalun minkum za a dago mun wasu mutane daga cikin ku summa la yakata li janna sa abinan duni sannan sai kuma sai in ga an nesanta su da ni sai na ce ya rabbi a sahabi wannan fa jama'a ta ne ya Allah sai Allah ya faɗa masa ko a faɗa masa ta bakin mala'iku fa yuqalu sai a ce masa innaka la tadri kai baka sani ba ma ahadasu ba adaka wata gayyaru baka san abin da suka fara ba bayan ka sun canja sun jirkita sai ya ce to a tafi da su a tafi da su ba ruwa na da su tun da sun canja to shine anan Allah yake gaya mana yu'tikum kiflay an wa aminu bil abinan bi abinan eh, bi abinan bi rasulihi kuma ku yi imani da manzon Allah shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi ma ya amurukum bihi wa yanhaakum anhu cikin abin da ya umarce ku yayi muku hani ya ce ku yi kaza to ku yi ya ce ku bar kaza ku bari Allah ya ce to yi utukum kifilaini Allah zai ba ku lada kaso guda biyu wato Allah fa yana magana da wayancan ragowar ko jikokin hawariyawa wa'inda yanzu suka yi imani da annabi kun ga ake yi utukum kifilaini ko saboda daman su da imanin su da annabin su basu canja ba to yanzu kuma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma sun yi imani da shi yanzu suna da kaso kashi biyu na lada fi duniya a nan duniya za a ba su ainihin kasansu za a ɗaukaka su shine ma'ana kasansu a nan duniya wal galabati alal a'ada zannan za a ba su rinjaye kan abokan gaba Allah tabaraka wata'ala yace a lahira kuma za a ba su aljanna wannan min rahmatihi ne daga jin kansa ta'ala fa ina nasibud dunya domin rabon duniya wa nasibul akhirati min rahmatihi duka yana cikin rahmaniyya ta Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana wa yaja allakum nuran tamshuna bihi kuma zai sanya muku haske gaba gare ku kuna tafiya a kansa mana ba za ku ma'ana ba za ku rika yin abu kuna tafiya duk abin nan eh, dukan duhu ba Mm-mm. duk irin abin da za ku yi alqur'ani ya ce to ga ayin da za ku yi duk irin abin da za ku bari alqur'ani ya ce ga yadda za ku kar ma ka tafi kana sauri hoho ya'ani ranar kiyama kuma Allah ya sanya muku haske da za ku tafi da shi akan siradi bi ikhlasikum al'amala lahu yadda kuka tsarkake addinin Allah tun wancan lokaci yanzu kuma manzon mu yazo kuka tsarkake addinin Allah kun ga kun sake ninkawa malam yace wa taqaddamal kalamu ala al munafiqina ada manzon ya gabata kan munafikai ko ya dafa ulurahum wadda Allah yake shafe hasken su ala sirati akan sirati saboda haka fayumirruna eh birruju'i eh za su huce da dawowa eh ilal wara'i zuwa baya haisu taghlaqu alaihimun nara yadda za a rufe dawo hanyar dawo wasu da wuta bisuwarin da ainihin wato wata katanga amma wa'yancan Allah ya ce wa ya gafir lakum Allah zai gafarta muku wallahu gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ga jin kansa ga irin abin da suka kuskure me yasa Allah ya haka yace ne Allah ya alama ahlul kitabi maluma suka ce wannan lamun din za'ida ce li Allah din ma'ana li ya alama ahlul kitabi dan su ahlul kitabi su sani yahudi ne ko nasara Allah ya kadiruna su sani cewa ba wani wadda ike da iko ala shay'in bisa wani abu wallahi sai Allah shi kadai shi yasa Allah ya gaya musu da yawa maluma sun tafi kan wannan lamun din za'ida ce wace wannan lam alif din da Allah ya ce li Allah din ai ma'anarta li ya'lama ahlul kitabi ya'ani at-taurata fil injil kenan ana magana da masu wancan littafi allazina yu'minuna bi muhammadin wanda suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal ma'ana annahum Allah ya qadiruna ala shay'in su sani ba su da iko fa akan komai wannan abin da suka samu ya'ani min fadlillahi kawai falala ce ta Allah wa annal fadla bi yadillahi kuma falala da man a hannun Allah take yu'tihi man yasha'u yana bayar da ita ga wanda iso Allah ka ba mu falalarka wallahu zul fadlil azim Allah ma abocin yalwa ne ma abocin yalwatawa bayansa ne Allah ka yalwata mana mun ɗan yi saka tsaye a waɗannan ayoyi Allah ka yafe mana Allah ka sa mun dace Allah ka gafarta mana Allah muna roƙonka ya Allah shugabannin mu cikin wannan gari namu da jiha da ƙasar ku akwai bayani na'am na'am أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai bayani abin da ya shafi asusun marayu kuma Allah akwai Abdullahi Abdurrahman Murtala ya tura naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi amin akwai wani bawan Allah kuma ya sa dubu ɗaya shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma wasu bayan Allah sun kawo naira dubu ɗaya da ɗari biyar na'am su ma muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi amin Ah, sai a asusu kuma wato akwati an samu naira dubu biyu da naira ɗari ɗaya na'am wanda jimilla zuwa yau muna da naira dubu ɗari biyu da ashirin da bakwai da naira ɗari takwas.
Allah ya saka mu da Addu'a Allah alkhairi ya saka wa kowa da alkhairi.
amin Akwai kuma wato Abdullahi Yakubu ya saya mana mai na naira dubu biyar a janareto.
na'am Shi ma muna addu'a Allah ya saka masa da Amin.
alkhairi. Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Allah muna roƙonka ya Allah wayanda suka sadamu suka samu dama suke irin wayannan ayyuka na alkhairi Allah ka cika musu ladan su wayanda suke son su yi babu Allah ka gani yasu Allah ka ba su ladan niyya ka cika musu alkhairin niyya ya Allah Allah muna roƙonka wannan gari namu ka ƙara mana zaman lafiya wanda duke nufin mu da sharri Allah ka mayar masa da sharrin sa shugabanninmu Allah ka shiryar mana da su Allah jihar mu Allah ka albarkace ta ya Allah ka ba mu zaman lafiya wanda suke neman tayar da hankali in masu shirya ne Allah ka shiryar da su in ba masu shirya bane Allah ba za mu gaji ba muna addu'a gare su ya Allah muna addu'a akan su ya Allah muna roƙonka Allah ka jarrabe su da musibar da bata da magani sai imani kasar mu Allah ka zauna mana da ita lafiya wanda suke nufin mu da sharri ya Allah muna roƙonka matukar ba masu shirya bane ya gabata cikin ilimin ka ya Allah Allah ka ji tausayin mu ka jarrabe su da musibar da bata da magani sai imani Allah ka tseratar da mu kuma daga sharrin su shugabannin mu Allah ka shiryar da su in ba masu shirya bane ya Allah ka canja mana su da mafi alkhairi a gudanar da jagoranci suna kallo suna tafiya kuma ba a yi da su Allah ka jarrabe su da wannan fitina su kuma matukar ba masu shirya bane Allah muna roƙonka ka sanya albarka cikin wannan karatu namu ka dora mana a mizani ka sa ranar alkiyama ya zama hujja a gare mu ba akan mu ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin